أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 15 ga watan safar hijira shekara 1400 da 17 ma ce 17 ga watan safar hijira shekara 1443 wanda ya dace da 24 ga watan tara 2021 a darasi da ya gabata satin da ya wuce mun tsaya cikin sautul mominun mun tsaya aya ta 108 yau insha Allah za mu tashi aya ta 109 kahin nan kahin 'yan tambayoyi dangane da yanwa bayani da na yi a cikin hudu kan matsa'alar matakin matsayin dan adam shi mutum abinda yake ba mutum damar biyayya ga Allah ya saddaka da daɗi ba daɗi sanin girman abin bautar kuma cewa duk lokacin da mutum ya tsaya yawan ga ya sanin girman Allah wannan ya ba shi ƙarin kuzarin tsayawa ya bauta ma Allah wannan mahalicci duk wani abin ka diwa ta ce Allahu akbar dan wanda aka ce Allahu akbar kalma ce mai muhimmancin gaske mai girman gaske kuma abu ne na hakika Allahu akbar Allah mun girma ba bane bane kuka kalma kadai ba shu'uri ya zama mai imani lokacin da ce Allahu akbar to sai imanin Allah akbar yan uwa ku diba irin bayanai da muka yi kan wannan matsala ta matsayin ake cewa dodo uban rigima dan adam yadda allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam ta hanyar abinda dan adam idan shi bai gani dan kananta da rashin kima rashin abin abu ne kwarai tafi mara misali aka bada misali ne aka bada da wannan likitoci ke bada wa ilimanci na maganar wannan da muka yi maganar millimeter biyu demilimeter kina wai ana ba misali mai matsala ne wanda bai hudu ruwan manin da ya kamata a zubo ake samun wannan miliyan na ɗiyan halittu da ake samun ɗan adam miliyan 20 zuwa miliyan 60 mai matsala ne ba ba ba ba lahiyayyen ba ne ake magana ba mai matsala ne ta ɗan waka diba a rumunan ɗan abun kaɗan allah ya ci ɗaunar halittun miliyayika miliyayika kuma duk wannan miliyayika a wannan ɗan wurin allah ya ware ɗaya ɗaya ɗan wannan mashi za a kakawa fi an fusikun afala ta busiru mutukun ya tsaya kurin a karan kai shi shi girma Allah Allah ya ce a cikin kawunan ku akwai ayoyi ko shi ba ku gani ne an wani wannan muni ne kan abun Allah ya ware daya kuma hikima Allah wanda karanta abun ya kosa abun wasu aka ce kullum mai karatun mai ilimi ko ne na kowa da shi wannan muni ne kan kowanne ne gare shi kuma wannan hanyar da yi kwai na mace ɗaya ke shiga wancan iya jiran abokin alwa ita mace ɗaya yake shiga wurin da ake ɗaukar ciki ɗaya ne ƙwai ne ɗaya wannan miliyoyin kan kowane abin da aka sami a kai ya shiga wancan ƙowa riga riga suke yi da karanta abu duk da miliyoyin kan da gudu a dubu kuma karanci fitar suka suke yi zuwa a shiga wannan a riga riga a shiga amma ɗaya iya shiga karaf ko ya tafi karaf iya shiga wani nabi bai shiga an kare ya abin da Allah ya so tagwaye tagwaye ma ɗan iya shiga a gaba da kwan Allah ya cittira su a zama tagwaye ciki subhanallah ta na haka yake ɗan uwa abin ya wani yana da yawa mutum tsawon da karanci ko ilimin zamu da karshe ko na ɓangare ne sai karama da sanin girman Allah wa ɗaya abin ya da mun kawo ɗan misali wanda muka kawo misali wani mutum san wai ni'imar Allah shi ka kawo misali da kowa da ana ya sani dan uwanka ne abokinka ne a ce ya ci ana mai dialysis da koda ka je likita kai ziyara ka je da gaske ka je kai ziyara ka ga wani ake koda ka ga tanunuwa ruwa da na sikiri da na furodi iri iri ajin koda ka kaga nan aiki na koda take daga gani ka ga kayan a fare iri iri wanda kullum jiwa take tano daya tano no ke sha ka har amma mutum da yalis ce kudi ka'awoyi ne biyu ake maka ka ga tanan ruwan da ake sha amma mutum daya da yalis abinda koda take baka san suna yin ba ka ga jika ka kame abinda ake yi ta ba san ba ka koda shinka ya ta baci ka ji kudin da ake biya ko in ta baci a ce a jikin da ya miliyan kwanakin da wanda za a wani awa ana miliyan 20 zuwa miliyan 30 zana 30 miliyan za a mai ita kuma babu garanti ba babu garanti kuma mu gode ma Allah wallahi kuma girma Allah shi yasa cewa sanin girma Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayar sahabbai irin sanin girma Allah yake cewa wazina li an hadisi an malaki min malaikatul hamlatul arsh yace Allah ya ba uzini in ga muku wani malaika guda cikin malaiku masu daukan al'arshi Allah iya cewa wa ya habilu arshi rabbuka fa hum yawmin thamaniya malaika takwas suke doka arshi gadan arshi kurum takwas ne annabi sai ya ga mana misali wa yace an ban annabi an ban uzuri ba mu labarin daya daga cikin malaiku madaukan al'ashin Allah ya rahama yace tsakanin fata kunne shi wannan zuwa ka hada ba ba kike ba ga maka fata kunne zuwa ka hada shi sai da sabati ba sana tahiyar shekara 700 ta hiyar shekarar 700 kurin daga fata kudin shi wannan wannan ruwa cikin suna bi dawo haka ba malaban cikin siya kai ta hiyar kurin wannan kudin ku bai kai naka ba ta hiyar shekarar 700 to ina girman shi ma mutum ya san Allah ya san girman Allah shi ta kyamun ababe da yawa don mutum girman shi girman shi misali a garin ayyuri ko ina ta yadda ka juya ayon Allah ne ta yadda ka juya kasar ka saman ka da jikin kai shi kai shi kaya Allah ce mutu Allah taimaki mana girma Allah su bada wata an ce Allah haka bar Allah ka san Allah haka Allah bai girma ne tabbas sai wani dan uwa don tabbai tana da yawa cikin matasa masu tashi cikin sunna musamman abin da yake baya suka yi tambayoyi wani lokaci suka tada hankalinsu kan malamsa malamai masu adawa ko suka suna a radio sai wani kira yi wani satin malam tana jin wani malam malam wani wallah kashi abin da yake gaza gaza ya ce yalla bani ji shi kun bani ji ba san bani ji su amma tana hankali ba ta mare ba kara sama ya ce yan uwa shi malamin da ke ban labari shi yaro ne aka kan tarihi abin da ya gabata ba da yin wajen ɗin shekara talatin bai san ba abin da aka yi an wacewa kuwa sun labar suna da anan ina ta tuni har ko a hutu a fara wannan hayaniya ta wa'azi da yan gargajiya da wani ne shekara talatin da wani talatin da yan watanni ko a fara wata ka wani yaron ba a yi shi ba wanda gaba ka yi shi wani cikin suna ma ka yi shi ya baban shi ma da suna ne cikin suna ma ka yi shi za abin da aka yi na wahala ba za ta kima da aka yi ba haka ba suna ta kama shi malamin da ke ban labarin shi ya san cewa ba shi malamin wai shi magana a radiyon malamai shi su suka fara adawa da sunna ƙungiya suka yi ta musamman a dama ga ire-iren su ba ba shi ba shi da ta yi mai wani tijore malamin shi shi wanda ita a shawara shi yake hayani shi ba mai sama abin da aka a bayan shi ma malamin shi mai magana shi mai sama abin da aka a bayan ba daga bayan zo shi ma zai sa da aka ba bai sama abin da aka da malamin shi gugur mai da aka yi ta bala'i ƙungiya suka duk muna fitiyar sama a wancan zamani duka suka mu gaba daya suka ci rantsuwa wannan a garin ba ko sunna ba wa habincin sai ba yi kungiya ta musamman wallahi yan uwa bangare kungiya biyu ta ɗan malaman gado da ke da garin ba a wa'azi ɗan gado da ɗan gida ɗan sarari ɗan ɗan uban ka ya gada haka ne ma wani suka ɓullo ɗaya biyu suka har ɓullawa su ma daga baya suka abin matsayin abin ya gamuri guda sai suka su cewa a hili wallah karar ka ta mun hutu don mu kare abincinmu muna gida za a bata muna da hujja za kare abincinmu kuma ka hutu kana da kazo to ka ke na rigimar dama ta abinci ce abin duniya da ake samu kur shi ne kuma su ta wadanda har suka shi ba na bayawa gwada gwada ba ka yawan wannan abin ka karanci tarihi da yaro ka ku damu sun yi sun yi sun gasa su malaman sun dangana ma yanzu ne ma kare kan suke da kare kan suke sun dangana wasu zai wani gaba wani shi ba wake sun wata kai da ne ka yaro ya yi sa abin da aka yi bane ba Allah ba abin da zai kuma sunna da sana nan ya fi su kawai sha Allah kuma yan wa a yanzu akwai matsala a ce wani malami ya zo an saya da makaran na zo ina mai radiya da matsala ce me matsala yawan wallahi a yanzu nan wallahi masu jin mu durbin duniya ba da ba a yi wani abu Allah ka ci gaba zamani wallahi akwai daga amurka an bayar kuma yau ba ka zuwa ta baka lafiya mata allah amurka china ba inda ba a ji wallahi ba su yi suka hausawa kan zai na magana magana magana da magana wani kace mana isa ma abu da kishi ina magana magana isa ma abin da muke cewa magana kuma da magana shi wancan sai da kai shirye mi iya ya saudiya iya ko kai magana da wannan wani ba magana wani ba kurji kana wala fara da shi shi kai shirye san me ayon da ake yi bai gane amma amma ne kuma da makaranci kuma mutane sai addini gaba daya wallahi dauka da bala nan wallahi abun mamaki muna mas'ala mas'ala alaka mu'amala da musulmi da kafirai wallahi wani shiri da ake Afirka TV wallahi wani kiraye ne malam kana magana alaka musulmi da kafirai da musulmi to ni matsayi ta hita mun da ganin Isra'ila Isra'ila ce Isra'ila he shiri ni ba da ganin mun san da ba he ne kira he do he kake ni ba ka ce daga ina ce Isra'ila Isra'ila Isra'ila ce ga kake Hausa ya ce amma da ni mutumin mali ne mali ne a senegalai ne ce ya zo nijar neman kudi a nan wadata ne mai zafi zamna a nan a harshen hausa ya ce karatun da ake ya shafi shi ya ce an murza a nan muke muna mu'amala muke na gini muke wa bulu isra'il muke ma isra'iliyan kuma ka ce mu'amala da yahudawa a daga ta gata kaka kasan mazi ne amma da kira ba daga isra'ila kuma abin da shahe shi ne shi ya isra'ila kana fasa isra'ila ce wanda ke kala ka gani muna bai wa abu ne na duniya yanzu mun muke magana da makarar wai wani ko kawai da makarar ya kara zama an wuce an wuce addini na duniya ne wallahi in wa wallahi haka misali wannan group ce wannan group yanzu markar group ɗaya ɗaya yanzu markar muna da tara kowace ɗaya mutum ɗari biyu da hamsin da biyar ne take cika group tara ce a cikin markar banda facebook wallahi da muka bude sati biyu ba abinda kake dama a yan biyu ta cikin gurkinka mutum dubu biyar ne sati gurgun ta cika duk wanda suna duniya suna jin ko abin da yake suna neman abin da yake wani ma'aikata shi ma shi zai shi ma'aika wata amma da addini ya wuce karamin wuri ya wuce duniya ne har yan wa matasa kan ku damu ba mu yi rabbi da malami ba kuma shi kan shi Eh, ya ya gajiya bari Eh, addinin Allah haka yi ka damu Allah ta yake mu ba. Amin. Bismillah. Bismillah. Bismillah.
إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
Ɗanwa, Allah shi kan jafa ne mawala. Wata ran wani yankin karo shi wanda ya wajen azimin da ya so ya haya ina. Ya bari ce ban amsa maka. To ma da ce ban amsa maka. So yake shi ma a ce na ce mai gaza a dai. So yake shi wani so yake wa abiya shi a sayar ya ce shi ma malam wanda ya ce kaza shi wa abiya shi ba abiya shi ke dai. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم mun kare muna cikin bayani na lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya sa 'yan wuta-wuta kuma ana musu tambaya yaya aka yi malakuna musu tambaya Allah ya ce musu yaya aka yi ayoyi na ba su je ba aka gaya muku da ranar wannan mai zauwa da zaka zaka za ba su iya gardama cewa ba ayoyi ba su ba ayoyi tabbas sun yanzu sai neman uzuri da neman abu da su ƙarshe dai duk bayanin da suke a hudda su su gyara in sun koma sun sun sun yi laifi Allah ya musu kora ta kare Allah ka sau fi hawa da tukallimu ku koma kan ma Allah bai san ma magana su annan ne muka tsaya sati da ya gabata kina yau za mu tashi innahu kana fariqu min ibadi cewa Allah subhanahu wata'ala ce innahu kana fariqu min ibadi abin da ya kasance an samu su jama'a a cikin bayina halinsu abin da yake sai baro su sun ji wa'azi me ya matsar su ga masu wa'azi Allah ce innahu kana fariqun min ibadi yaqulun wasu jama'a daga cikin bayina suna cewa rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin Allah mun yi imani da kai kuma muna neman Allah kurakurai da muka yi Allah ka gafarta mana Allah ka ji kanmu Allah kai ne hiyayyen masu jin yan wasan da yawa masu imani sun ne a sa a sahabbai wasu tabbata ma gumaka iya kan da hiri ke da ko duk wata kanna aka yi musulunci zai yara su namar jahu bin abin talib ke ba da labarin wannan a fadar najashi yake da cikin sarakunan duniya lokacin da suka yi hijira ya ce ya kai wannan shugaba wannan bawan allah da aka turo mun tashi mu ci mulki mu yi aikin banza mu danne mai ƙarfi mara ƙarfi mu yi duk wani abu na banna ya ce ba abin da ba ma yi mota ma goma ka sai Allah ya kuma da wani wanda mun san shi mun san dangantakar shi mun san amana shi mun san gaske shi ya kira mu zuwa ga islam muka amsa kira a kan shi ne mutanenmu suka tsangwame mu suka suke mana azaba suka kashe wasu a cikinmu shi ne kama garinka don neman gudu da addini haka halin mutane yake kenan annabawa suna zauwa bayan annabawa masu kira suna zuwa halin mutane ɗaya ne kage su imanin da suka neman Allah lai sun fi lai Allah gafarta musu ba ka suka ce maka yawan ba kai ba kaza sala kai maka kaza wa kai ka kai yanzu ka gani ya ce maka yawan ba kai ba eh nayi na tuba ne matsale nayi na tuba ta abu da ban nan nayi na tuba ko me ba abin da ya kai ne ba ta goma ka an yi an tuba kuma Allah ya yaki sai da kaka mutum gori shi ma kaza so a ce a gyara ake su kai ma gyara kaka ce yayi shi ma yayi amma tuba to ka hada wannan abin kake baro su kace ba wani to sai musa ta da rabbana amana Allah mu yi imani fa gafirna Allah ka gafarta mana kuma Allah warhamna kai ji kanmu kuma cewa wa anta khairur rahimin Allah kai ne ke yi masu jinkai kaji kalmar su wannan abin da suke ku maimakon ku yarda ko ma ku sha wata lahiya akalla amma da suka yi فاتخذتموهم سخريا حتى أنفوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون
ku ba ku yi imani balle ku nemi gafarar ta Allah ku nemi rahama ta Allah maimakon haka fattakhastumuhum sukhriya sai kuka dauki wannan masu imani abin izgi wani iya karantar da kai yanda halin mutane marasa imani da suke masu imani izgiri akan imanin su akan addinin cikin mutaffifin Allah ke cewa innal ladina ajramu kanu min ladina amanu إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
su kare ba وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين da saura فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون
amma wannan yana karantar da kai kanka damu da izgilin mai izgili inda ka kai ka kafa na Allah inda ka kafa na Allah kaka damu da mishi da haka cikin sunan tirmidhi manzo sana ke cewa ya shi alal nas zama asabir fihim alqabil al jama asabir fi al dini wani zamani zai zo mutane wanda zamani ne ce wanda mai haƙuri akan addinin shi a wani lokaci ya ce kamar kari da jan garmashi wuta a wuta a kai ka ɗime ka da kai ya ka daji an ba kama hayaniya ɗime ya zaka zaba roka kana kallon mata kana kallon bida kana kallon shirka ka a zauke ka ya kai a yi da kai an ba ta haƙuri ba dole ka ji muni Allah ke cewa innan latina ajaru lalle waɗanda suke miyagun annama ɓannata mutanen banza halinsu kanu minan ladin amanu ya da haku halinsu ya fi da hasu yana yabdar kullum ya ce sun kasance suna dariya dariya suke wa masu imani wa'iza marubihim ya ta kama suna zamani a matsiga ana matsiga ana hira daga wani wanda ya fahimta addini gane addini shi ki gyara addini shi zai wucewa ya ta gama zu ana gwada ana mai ana gwada shi ana san mana gwada kaga ga wannan wanda zaman da ya zama addini haka ga wanda zaman addini gashi ma ya daga wando wa ya daga wando wai wai wani dan gemu shi wani gemu amma da gaban gemu kaza haka haka ke hali mutane ayo haka ba ta kai wani ya zo yayi kai ne kake ka dangana da Qur'ani da Sunna sai shi ka ba ka gargajiya ba wani malin wani malin kakanawa ne allah ya ce annabi ya ce kuma shi ma akan fitar maka ba na kwarai ka ce wannan abin ne ya wadace ni wa amma wa kai zama shi dan taka dan ka ki zuwa a yi gargajiya a yi a bid an kai haka mutane suke allah ce ta gama zuwa ana kwada su ana nuna su an kare masu ga an ci mutuncin su masu addini ya ce kuma ba kare ba wadda kan kalabu ila ahalin kalabu fakiyin an kare an ci mutuncin masu imani a matsiga za a koma gida ana jin daɗi a yi wa mutane sun shagu yan wa cikin malamai masu wa'azi babba masu adawa da suna kan garin wallahi cikin abubuwan gina da cikin haka suna bai san ba da ke yi mutane shagiri bai gemu bai san ba alisun nan sun ta yi gidan shi shi ko na abokin shi ne da suke biyu bai san ba arshin nan sai ya kice ka sani wani wani farsa da gima farsa da gima wani sai zo zai zala ne ya zala wani mai nan ya zala mai nan yanzu amma kullum zai ne a da ya ce ka wa'azi a ce mala akwai mutanen agogo agogi su Allah ka ce zo da a gayyace a bashi kuɗi ya je wa'azi a anguwar wa akwai mutanen anguwar agogi su ya ce wai kuma baka yi kusur ya gari sai ya gari wannan kudin da gari ta yayi sai ma bai so na farfarin so lai kuma ta wuce ce mele yinsu allah ce mele yin zana mele yin arzu mele yinsu ta sani ba amma ce mutanen ne suka zo ta suka yi cika akwai mutanen goma abu isa mana haka wani zamani an ji ayatun kai wani hajji malam hadisun yin zana ya ka hadisun kawarin na kawarin jawa da dangana cikin zana haka ake sai garin haka suka yi halin mutum halin ɗaya ne mutum mutum yi ƙura ya ce ta kama su wai zan ƙarfi da ƙarfi farki za kuma gida ana jin daɗi kuma ce wai za a ra'un ƙalu in ha'ula na zalu kuma ga aga masu imani wai shi da ake kira yanzu ya ƙur'ani da sunna wa ba wakil da batacci ɗan ba kuma wai aga masu imanin a ce kaga wannan batacci ne sun bace sun bar addini ba sun bar uwa da takaru haka da su ba shi ma wani nake cewa nake cewa hali wani wani wani mai wani wani kusa da shi a faɗin da yake yi uwaye mu da kakanninmu da magarawa a nan garin ba ne kaza babu aya na hadisi uwaye da kakanninsu zan ka kalle shi inda zai kama aya ko hadisi ga kan hadisi ya kama hadisi ma hadisi inganci ko da zage zage uwaye mu da magana wani malamai da magaran kaza da magaran ko a makka ce a makka ba wawa ba ko a makka ba ce mu a makka ayatul qur'ani ko sunna za ka daga saudiya haka annabi an fara bar saudiya da ake harami sai ka tashi kenan tunda harami ma a hana tawafi an kaza daidai ne haka ne shi ne muka fara aiki da gari ba ana aiki da qur'ani sunna gari canzawa ne mutane canzawa suke yanzu da maka ce kowa kowa ba ba sa abu da maka ba kowa faɗa yake haka annabi ya ce abuja kun ga makka ma ta ce kaza a madina ma kaza ake yanzu to ya daidai da sunna haka addini ba maganar uwaye da kakaru uwaye mutuwa suke karu kuma canzawa suke da kakaru amma addinin allah iya nan ƙur'ani iya nan suna tana nan kamar kan takwara kamar ka sha wahala ya ce haka suke cewa matattu ne na haular da zaru matattu ne allah ce kuma usul wa rahim hafizu alhali allah ba aikun ku bai kula kula kula da abin suke ma haku ya mutu kai sun hana ga abin da kan gugui ba to wannan abin da yi wa kan shi ne a can Allah ka cewa ba abin bai wuce haka nan ba Allah ya fa da yawmal ladina amanu min al-kufari yadhakun kuma ba hawa a wurin da suke ba su ne aljanna alal ara'ik yanzu suna kan gado kuma an ce al'arika jama'a al'arika al'arika gado ne wanda yake na alhurma mai ado a cikin shi al'arika al'arika ba zurba san zurgun gado saboda wani ba a gado ne mai ado a cikin shi suna kan gado cikin ni'ima yanzu ai shi ne cikin wannan tantamna can cikin safa Allah ka cewa haka ba ba da ta sa'alu inni kana likarin inni kana likarin qala qa'ilun منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون نعم أهل الجنة سنة تجمعوا سنة تتمناوا Allah ta tsara ƙa'ilun minhu cikin moya na tushedi ya ɗaya a cikin tsara sai ya ce kai in ni kana ne kare ni ina da wani aboki a duniya amma ba mu imani ba ne ya ƙuli iya ce ba wani a yi zafin na tura mai iza a nan mutu wayan sun mun mutu mun zama ka shi a nan da musu cikin kayan kai kayar da wani kayar da idan muka mutu wai muka zama ƙasa za a mai noma kayar da haka ce gamu yanzu kuma kashi yanzu kenan za a cikin abu kai ne a shakatawa bai gana abokin ba shi yasa duk wanda kaga abokinka a lahira ba gan shi ba inda kake to yawan ta gidan in kana wuta ba gan shi ba iya can aljanna in kana aljanna ba gan shi ba iya wuta duk aljanna duk yawan da aljanna tun da gan shi ba ana cikin shakatawa ta abokai masu imani an tattauna abin da aka a duniya an sha kashi ko an gudu ayyukan ana cikin tattaunawa a duniya sai ka bi gan shi ba ci kai قال هل أنتم مطلعون yawwa فاطلع فرآه في سواء الجحيم ta ɓaci قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين yanzu dai ana wannan tattaunawa bai za aboki ba ita hal an tumutariun shin za ku leka ba wani za ka leka huta su suna aljanna Hala, za ku leka ta fatsala can kwa sai leka sai leka na huta zai leka duk girman wuta da hebron ne duk girman wuta to wani a nan kake ta fara'awu ta sa da jihim zai kai na tsakiyar jihim da ya ce mashi da lokacin nan tallahi in ya kita ce tallahi na rantsi da Allah in kita da turdi kadan kadan ne saura wallahi kadan wallahi ne wadda ka Allah kadan yi inda na biya ka ka ga mu ka ga mu aboki ka ga mu aboki ko mu ba aboki ne ya ce na rantsi da Allah wani kadan kadan da kirkirta kadan ya saura la la zima da Allah kadan yi to a kuma na ba mai ti ka ce ba a mutu an kare ba ba ma mutu ba walaula ni'matu rabbi ita wala fara ta mata rabbi da kutum mutum an ba da ni'imar ubangiji ba da ya mini da ya taimake ni ban bi ka ba da kutum min mutane kuma da ina cinka ka ce nan anan ɗan ɗan masu imani suna kan gado alal ara'ik yanzurun suna kan gado za su mai da amsa za su mai da jawabi za su ka dariya suna dariya su ma za su rama laka hal ribul kuffar ma kan faru shin an saka maka fare abin da kai a duniya an saka da ka dan uwa kullum a mujiga mutane kullum mutum yana da kanshi kakka rayu cikin shakka cikin juma'a eh kakka rayu cikin juma'a addinin Allah kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana قل mutaba'an هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
Allah subhanahu wa ta'ala ki ba mu nashi umarni ko da ta gaya mata ne hadihi sabili wannan ita ce hanya ta islam kuma ce ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin akan basira ba duhu ba bayaniya sai kuma ce ana kuma ni taba'ani da ni da duhu da bi dan wa islam addini ne kila ahiri haka manzo Allah ce tarakatukum ala al-mahajjati al-bayda layluha ka nahariha la yajibu anha illa halik na ba ku hanya farabas daren ta kamar rana ne ba duhu kai hayaniya kai ka shige ta ba mu ba duhu kai hayaniya duhu kai ka shiga ba addini Allah bane ba hujja kula ga qur'ani gaggare ga sunna gaggare ba kwashi kwashi ba duk da hanyar kwashe kwashe kwashe kada ya kwashe kwashe kashe can mace a ce ku babu hujja babu dogara to qur'ani addinin Allah addini kila ba wani gardama qur'ani sunna ta ina ta ina wuri kaza shi ne kur yace akan basira yace ana ba mun taba da duk wanda ya bi yace subhanallah wa ma ana min mushrikin sarki ya tabbata ka Allah ba na daga cikin mushrikai Allah da cikin mushrikai ya ce wa'annan muna maganar eh, wace- muna maganar ce ta ce na maganar addinin Allah a hili yake kenan wa'annan mutane dai da Allah yake cewa ga halin ku tsakanin ku su a duniya sun yi imani suna neman gafarar Allah da rahama ta Allah amma fatahastumu musakhiriyan sai kuka ɗauke su abin izgili hatta an saukum zikiri suka mankar da ku izgili da kuke musu suka mance su abin da yake kansu makon su yi imani ko su gyara kurakuransu a kullum su kullum a soke masu imani a soke ko a yi suka ko a bata sun manta da kiran mara wa kuntum minhum tadhakun nan kusan mana ana wani magana Allah ke wani magana da yan wuta abin an kare ba ko ma za a gyara ba idan ka kashe layi dan uwa ka huta Allah huda mu cikin layi ka asa Allah ka saba cikin layi wannan ka kasu wannan ta baci Allah ya maka da zai da wanda suke izini da masu kira zuwa ga Allah to wannan mutane da halin su amma kuke musu dariya wa kuntum minhum tadhakun masu wannan halin shine kuke musu dariya eh ba kowa ba to wannan abin Allah ce inni jazaytuhum al-yawma ma sabaru annahum humul faizun Allah ce ni kuma a yau sun sha wahala a duniya da sharru ya wasu ma an kashe su to ni kuma a yau Allah ce a yau jazaytuhum al-yawma ma sabaru dalilin hakuri kaji hakuri yana hakuri dalilin hakuri da suka yi akan cutarwa a yau zan saka musu annahum humul yau su ne masu sama wa Allah sama a cikinsu eh sama a cikinsu ci gaba da wani قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين
to yanzu kuma ita duniya da ake ta hayaniya a kanta don a kare ta ko a kare a kare abinci ko a kare tuwo shi da ba a kare tuwo duk da yawa kare tuwo abinda ake samu kai kare kan ko kama neman matsayi a samu kaza a samu kaza neman mukami da neman girma mai da neman girma kuran a ce su ne eh su ne suke faɗi a ji garin ma na zidi to duniya da ce Allah sun tambaya a yi kiyama ran da ba a dawowa ƙala kam labirtun fi ɗarar adadin sini ita duniya da kuka zama a duniya shekara da kuka yi na kuka yi ƙalu labirtun na yamma amma ba a da yamma za su yi wani an ce mataki-mataki ne kan za su yi mun zamana wuni ɗaya muka ko karabin wuni ta da ta mai sai zuwa da girma da malam su gaisa he ta kai su dalla da cewa duniya gaba daya ta sanar da girman Allah malam su gaisa wala su su zama na duniya ba ba ne ba da abin da ke a duniya ya zama aure ne ka huce ta kare ta kare rabubin ne duk tsawon ta kaɗan ne ana gama ana ana magana lahira dan wa zaka yi a duniya Allah kiyaye ka samu wani bala'i wannan masara kurin wurin cutar ta mai ka ta'awa daya ka jin katin da ɗan shawa baya in kullum ka ci roti da omele da wane ne ka ci ka ji mun ci awa daya ka ji ka amma tambaya ka mun ci babu yanzu kun takan takan kake ko takan kake duk da ka mutum lokacin da duniya ka mutum awa daya gama ka zazzabi ku da wani awa daya to ina la'am ga lahira to duk abin duniya wallahi za ka ta kaman awa ɗin ma ba ta yi ba nan da nan za su ce da bisa na yawan awa ba da yawan kana da muka yi kokar suka ba sun san ma kaka da sayan fasa Allah adil ka so da suka ba da sayan da sa ma ya bace ruwa da sa ma sun gata za ka mai mata da sayi su ba da sayi ba ma da sayi ya bace musu eh ya kamar mata da sayi su zanne ba haka bane ba amma da sayi ya bace musu fasa Allah adil
قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
sai ce musu illa bistum illa qalilan lalle ba zaman da kuka yi a duniya akan lahira zaman ne kadan law kuntum ta'lamun da kun san matsayin lahira ta kun san zaman duniya kadan da kuka yi amma kun fi duniya da fadi kun da duniya da wadi ita kuma karama ce annabi sallallahu alaihi bayanin cewa misalin duniya da lahira kamar ɗayan ku iya saman teku cikin jirgin ruwa ya ce sa ya tsashi ya hudu ya gami ya dogo haka take duk abin duniya inda ma mene ne haka yake ɗan kaɗan ne sai Allah ce kuma a fasimtu
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون shin wai mutane kuna lissahin kuna tunanin kurin haka muka halicce ku abasan ba muwar kurin haka kurin a zo a ci abinci a yi sha'awa a yi wasa a kwanta a tashi a je aiki a gina kaza a kera kaza a gyara kaza kurin shi kenan haka za da wasu haka ne lissafi wa annakum ilaina la turja'un a ganin ku babu wata rana da Allah ya shirya wanda za ku komo zuwa gare shi don wata manuwa mana don kiyama don lahira haka shi kenan Allah ce zara ta zanen mutum na kafa halin tunanin marasa imani kurin haka da yawa ma duk bari mana da zo ta wannan wakan da da yawa ayoyi da yawa na Allah masu bayanin girman Allah amma da imani kullum yayi abin ya burge shi gaskiya ka mai abu amma mamaki eh wani miracle ne me miracle amma mamaki ko ya miracle ne da dai nazo waye wani ba ruwan shi da waye Allah amma kun ya sa abin akwai abu mamaki abu ne mai girma har kaza da abin ya sani amma a kare kawo ba da shi ne matsayin shi waye ne wannan abu ba tunanin lahira da al'akulun kurin babu lahira kurin duniya ce aka zo a ci a sha a yabo wani aiki na kine a yi kine-kine a gina ƙasa a waka ƙasa duk shi ne gina ƙasa kurin in koyi in wayi musalmi wasu kimani duk yawon ta hayaniya mai yawa kan gina duniya ne duk yawon hayaniya mutane mai an ba ta gana mara imanin ma ina wata hayaniya kan gina duniya ne kan hayaniya kan gina lahira duk aka gina duniya in shugaba ne ya alƙawalin zai kalas kaza dubu zai likita kaza zai hanya zai yi motoci zai yi ma'aikatu yanzu da kaza yanzu da kaza ta kaza a hudu za a hudu petrol a hudu zinariya a yau da kwani ko akwai na rama wannan akwai na bayan wannan da abu da kanar gina sata yau a kan shi ne a kan gine-gine duniya ce kora wani kuma iyaye ɗan an samu shi ma a jihun shi duniya ce yawa da wuya ka lahira ciki to ita kuma wuri ne mai lokaci ya ce haka ne lissafin kurin mun halice haka nan kurin ba manuwa ba kwa komowa alatafata abu da mulkul haƙ in kuwa haka ne tunanin fata Allah Allah ya girma Allah ya yi ƙarin haka girman Allah ya huce hikimar Allah a hakimin alim a ce Allah ya wani mutanen gaba ya duwan tsarin da ya shirya duwan abin da ya shirya ne ko mun shi ababen gasar da yawa na rayuwa ne mana gaba daya samar kar gaba daya abin a ce kurin haka kalma babu hukumi kurin a gaba turman mu a gara yanta huce ayan da wata wata kurin shi ke na gara a banza abada Allah ba girma Allah na Allah kana kana Allah ya huce haka Allah bai aikin banza wannan aikin banza ne kullum yana zuwa za ka tura ma gara a gara na ka wata ka wata su wuce gurin ka sha ruwa ka sha iska ka sha ka ci abinci ka sha tsari ka ci ka ci kwakwa ka ci hatsi ka ci dawa ka ci fasara duk wani abin za haba dan wahala ka ci kuma hannu kan abin za gudu ba ka ba ga girma Allah ba sai Allah ya fata Allah Allah mulkula Allah ya girma Allah ya kai haka wani aikin banza ne Allah ya kai haka kuma haka yake tunanin kuma shine al-malikul haq Allah shine mamallaki na gaskiya komai na shi ne kasu ko baka so ba ko ka iya mulkin Allah kake khalaqan wa ata khalaqan wa daga ta khalaqan wa mulkan wa khalq nan da duka halka da bayan da suke duka halitta umma ne ya halitta Allah da bayan Allah yake kowanne ne ke he ko da kuka tawanka a banza kuma kun ba shaka shi don kashi zaka sha Allah Allah ya magaba kun talo kai kai da banza Allah ya fata'ala lahul mulku Allah ya dauka mamallaki na gaskiya la ilaha illa ta haka Allah babu wani ila shi kadai ne dole ka bi kabara suke kuma huwa rabbul arshi da kare shi ne ubangijin al'arshi mai girma kashi dai a kuma karatun mu mala'iku takwas Allah ta gobe kiyama wa ya hannu na arisa wani suka fasahu yau ne su samaniya mala'iku da su a yi kiyama za su da al'arshi a yi kiyama mala'iku takwas mala'iku takwas za su da al'arshi to kadima mala'ika an riga wani dan wani abu daga cikin mala'ika guda cikin takwas madukan al'arshi aka ce aka ce kunne shi mata kunne shi zuwa ka faɗi shi ta hiyar shekara 700 wannan wai ma ta ce wuri ne daga kunne zuwa ka faɗa ba kai tsawon shi ba ba kan tsawon ba ko tsawon kan ma wannan kuma kunnen ne kunnen zuwa ka faɗa ta hiyar shekara 700 kuma su takwas za su ɗauka al'arshi Allah gobe kiyama za su gaba filin kiyama su da shi don Allah ya sabi tsakanin bari to Allah shi ne mamallakin ubangijin waɗannan wannan al'ashi mai girma hakan Allah ce
ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون wa man yad'u ma'a Allah ila da haka dai Allah zai yi wannan sura da wannan ayoyi dan haka duk wanda ya kira wani ma'a Allah tare da Allah kowane ne ba suna ba gari ba kabila duk wanda ya kirayi ya bauta ma wani tare da Allah ilan akhar wani abu bauta daban to la burhana lahu bihi ba hujjar da zai ba Allah ba wata madogara ba da hujja ba cancanta ba ta da hujja da ka ba Allah wani gaci shi ne mafi girman laifi a wajen Allah a gama Allah da wani abinda Allah ya kyama azam azam zama inda Allah ka sami Allah kishi dan haka ta fa'in na ma hisabu inda rabbi hisabu shukurin Allah ya bincika shi sai ya koma ga Allah daga ‘yan wani aka ce bautar Allah kan ɗauka wai ka sallah ka sujada duk abin da yake haƙƙin Allah kaɗai ake wa kira rantsuwa dogara wani ke ajewa rantsuwa an ta bauta wani mace ya kai tsahi tsahi daban tsahi iya cikin gabira kuma da suna gama aka ce da ba sa tsahi ba tsahi ba tsahi ba bauta duk abin da yake Allah ake ma kuran halin ma zama abu sauki ba a kiran kowa sai Allah baka bukata karamtara ya Allah ka ce ya wani in wani zuwa al'adam mutum haɗuwa ce zai gaba zai ya ce ya shehu wani makamu sunan shehu kurin wani bawa da shi mana Allah shi ka kama sunan shi kuma zuwa da kama sunan ka kama sunan shehu shi ne haɗuwa da kama sunan in wani kuma ci haɗarin a nake haɗarin kuma haɗarin misali da mota ta shiga daji ta shiga ta bi daji ana wayo Allah Allah Allah ya kaza ya shewa shewa ne bum sai ka mutu sai muka mutu da shirka ka mata kana kama sunan wani wani shehu ba Allah ka gama imani ya Allah subhanallah kada kira Allah ya ka mutu ka mutu imanin ka la ilaha illallah amma shi bai na akida mu mar marsa da sai imani ba sai shi ke shehu ya mushi dan uwa yana yana yana shi yana abokina sun yi hadarin motar arewa sai ki wata tsohuwa labarin mota ta yi haka muna ya Allah ya Allah ya Allah su kuka jikin ta ta yi da kama sun shi da maka haruwa ta ta yi ala ta yi ta cikin ta shi a agaras na shigar da aka yi wani abu filmar bana ko biyu aka shigo kamfani daram daram tsohuwa an rama ne wani an rama ne wani an rama ne ta cikin ya shi yau da wani maka ya shi ta ci ala ta ki Allah ya rama zaka ce shi hudu ran naka wai shi hudu ran shi ba ana ce ana kace Allah tsawace a shi na kidata caji shi hukurin gara naka hudu ran shi cikin obi ne ga shi huwa kamfani an dara nan kara kana jin dara obi ya fadawa wuta ce shi hudu ran naka ana Allah da kai Allah Allah to zai kamar yayin lafi wanda cewa kama sunan Allah kadai kai mu haka aka tashi haka aka tashi haka ta haka ta kidata haka akwai mata an ga mutum girman shehu zai kare ka ya hana ka halaka haka a gaya mata haka ce a kiran tashi shi ne wasu a gyara a koma ga Allah a faru shirka da Allah a imani mutum bayan bayan komi na Allah suka da wannan abin da kashi a a gyara amma su so a gyara kun a tsaya kana kun a ci duhu haka suke so kun ka a gyara a tsaya kanan kurin wasu ka sai mutu wani abin kai baka mutu ba da rabon ka ka gyara ka gyara wanda ya mutu ya mutu shi da Allah kada gyara ka kanka kuma shi yanzu a kun ba wani abu sai Allah kun ko bi ka san Allah ne kurin ke yi ka koma ko da ka mutu ka mutu da imaninka amma ka mutu kana kiran wani Allah ka mutu a haɗari algar mutum ya bukata ya je matsala shi da matsala furbulan mai kuma ba ka sunan allah yau sunan wani ruhani hoton da ya yi ko haka ka yi ko roƙa ya yi ko mala'ikar jibril ne kake da kawurci ne ba kiran ko sai allah ba wani mai girma a wajen wanda ke gaba shi da allah eh mai tuta ma a wani domin allah duk wanda kira kara in waye ko mala'ika ko mala'ika ko wani annabi ba a kiran kowa sai allah wani shi ne wata tauhidi shi ne imanin imanin kwarai kakka yarda duk abin da suka kira wani allah to ka mun an tashi kurba wannan Allah ce ba ba kira ruhani ka ci ado ruhane ne masu imani ne ko malaika jibril da kira ka hurci ne ba kira malaika sai Allah kur sai su akwai mutane amma mutane su tashi don aqidin sai a hankali sai da hankali kun suke daidai ne to ba a kira kowa sai Allah hatta an wata da ruwa manzon Allah sai nake cewa muna muna nan billahi falkul la ilaha illallah kafara ma akasabi makamanta kasaba ta tarraba ko arabu ko ta fara motsa ko na da baki ko na wani da wani daram duk shirin Allah ce kafin su kawo ne annabi ce duk wanda da lati kai ya ce la ilaha illallah ka ga imaninka abdullahi bin wake cewa wallahi kace dan ka samu girman Allah da tsoron Allah yake cewa gwanda in rantsi da wani Allah yace gwanda in rantsi da Allah akan ƙarya Allah ya babbo yace gwanda in rantsi da Allah akan ƙarya da in rantsi da wani Allah akan gaskiya Abdullahi bin Umar su san abinci suna da abin da ruwa. Ji ka ake biyu shi ya zama yau sabon ya san rantsuwa da wani Allah shirka shi. Nan suna ce mana mana harbi lafi mana mana harbi gari lafi kar a shirka ta ruwa to da wani Allah shirka ta Allah ce. Ka ayo abu mai sauki ce ta fara maza a rabu dare mana ma ta dare ya rantsa mana ko me ta rantsa shi. Da kabar baban shi kabar kabar baban shi. Wai shi na rantsa da wani wata. Ka ji wawa. Dai wani shirme ne. kuma shi ne wasu aka a gyara a gyara Allah kurin ba a rantsuwa da kowa ta Allah ba ka musulman kowa sai Allah haka mutum aka kira Allah kurin ya ce man yadda umar Allah idan aka duk wanda ya bauta wa wani tare da Allah a mota daban la burhan lahu bi ba ka da hujja a Allah fa inna ma hisabu inda rabbi hisabun ka sai ka koma ga Allah kuma shi innahu la yuqatilu shi kuma Allah baya bada rabo ga duk wani kawai هكذا سألت وقل رب اغفر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين كثير رب اغفر وارحم ألا كغافر تامنا ألا كجكم ألا كيني يما سجنكي ألا غافر تامنا نبادا كجكم كجكم تمسر هم ألا نكما تمسر كشي سورة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم أت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته